أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتو أتشكين وانا لتاكي من رحلة الخلود لم تاشاكينا همسند أبعين بيار خاتمة الذي كاتمة الذي وقع بأرجته في الجنة كان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا فلما توجه إلى أهد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة ولو قعدت ونحن نكفيك وقد ودع الله عنك الجهاد فأتى عمرو بن جموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعون يمنعوني أن أخرج معك ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأدأ بأرجى هذه في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد ودع الله عنك الجهاد وقال لبنيه ما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه شهادة فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أهد شهيدا خاتمة أنس بن ندر عم أنس بن مالك لم يهجر أنس بن ندر غزوة بدر الكبرى فقال لئن أشعرني الله قتالا آخر للمشركين ليرين ليرين الله آه ماذا أصنع فلما كانت غزوة أحد كان صاحبه سعد بن معاذ فقال له يا سعد واهن لريه الجنة إني لأجدها من دون أحد فلما التحم القتال وانتصر الكفار آنذاك قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين فقاتل لكم حتى قتل فظلوا يبعثون عنه في الشهداء فلم يعرفوا حتى عرفت أخته ببنانه وبه بدء وثمانون ما بين دعنة بروح وضربة بسيف ورمية بسهم قال أنس وكنا نظن أن الله أنزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قدع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ملكي واتو قرشم wanda ya taka aljanna da kafarsa wanda take gurguwa amur ɗan jamo gurgu ne gurgu ne yana tafiya a ɗingishe sosai kuma yana da yara guda hudu samari duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita yaƙi sai yaran su fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi yakin uhud ya so ya tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ayoyi suka ce a'a baba Allah ya baka sauki kai gurgu ne kusa a cikin alqur'ani Allah ya saukar da aya cewa laysa 'ala al-a'raj haraj gurgu ba sai ya fita ba gurgu yana iya zama makaho ba sai ya fita ba duk Allah ya sauke musu shine sai suka ce masa Allah ya ma sauki ka zauna tunda mu ƴaƴanka ne zamu je kuma tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu za mu yaƙi a madadin ka sai Allah ya ma sauki ba sai ka je jihadi ba abin ya dame shi ya kiyarda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ƴaƴana sun hana ni na bi ka sun hana ni na fita tare da kai ya ce ya Rasulullah na rantse da Allah ina fatan na yi shahada so nake na yi shahada wannan kafatawa gurguwa ta taka aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kai Allah ya sauke ma nauyi ba sai ka je ba Allah ya dauke maka nauyin zuwa ya ce wa ƴaƴansa to tunda ya matsa ku kuma ku kyale shi me yiwa Allah madaukaki sarki ya azurta shi ne zai shahada haka kuma ya fita kuma aka yayi shahada kaji maza kai da kafanka ni da kafata muna gudu na da an kira mutuwa hankali ka ya tashi na ka san mu abin da na mu sai dai Allah ya kinsa mu wai mun zo duniya irin kamar yan daru ba za mu bar ta ba kawai na kowa kokari yake kai ya mutu na a da haka muke ai ba wai na kowa kawai shi dai an zo kira ai ta zama alhalin Allah maɗaukakin sarki bai yi duniya haka ba kawai transit ne duniya wanda ya gane karatun ya gane wanda bai gane ba kuma ya yi ta dojin har a kamo shi na da haka yake faruwa mutum ya ta tsalle tsalle ta tsalle tsalle kuma yana tsalle tsalle ne don lokaci bai ba idan lokaci ya yi ba inda za ka tsalla shi yasa za ka gaba inda ɗan adam yake zuwa in kwanan shekara ba mutuwa ba maganar asibiti ba maganar likita ba maganar kudi ba maganar lafiya na ba maganar mulki ba maganar sarauta na ba maganar gata ba maganar rashin gata a'a kawai in lokaci ya yi sai ka mutu wallahi ga wanda zai hana ka to mutum ya san wannan ne sai yawa kan shi karatun ta nutsu sai ya gama a yi duniyar nan ma an saba kama more duniyar ya isa haka ka dinga zama a nan kenan na kuma in ka canja gari ma akwai daɗi ko ba ku ce ba na akwai daɗi mana kana wani gari na ka koma wani mana akwai daɗi ka je ka ga wata duniya da baka santa ba na ka ga mala'iku na tsaye mana ka cancanza to ai shi ne yake sa ɗana tun da zai in Allah ya ba mutum sa'a Allah yana akwai daɗi na amin Allah ya ba mu sa'a ka matsalar shi ne zai mutum ya je ba daidai ba Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu shi ne matsala amma kuma tun da ya tabbata sai an mutu a gara mutum ya ringa kusanto ta ya haƙuri na ya mata plan a haka ake a duniya an kana son kai abu sai kai plan kai planning kai yadda za ka yi yadda za a yi tunda dai hakan da ya sai an yi babu alternative ba yadda za a yi Allah ba mu sa'a to kun ga dai shi wannan sahabi haka ya yi shi amma ɗauke mai ya ce sai ya je na eh sai kuma cikawan anas dan nadar wato babban anas dan malik shi bai je yakin badar ba babba da aka yi to shi ne saboda bai je ba sai yake cewa lalle in Allah ya sa wani yaki ya sake zuwa Allah zai game zai wato ya ji takaici da bai samu zuwa wancan ba to ko haka ko sai yakin Uhud ya zo akwai abokinsa sa'ad dan mu'az ya ce masa ya sa dan mu'az ina jin kanshin aljanna fa a gargashin dutsen Uhud nan wato ina jin ni ma zan yi shahada lokacin ko da yaki ya kama ya je aka yi ta abin nan kusa abin da ya faru a hudu Uhud wanda aka kora musulmi saboda sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora wasu maharba kibiya su hamsin ya dora su akan dutse ya ce musu ku tsaya a nan ko kun ga an yi nasara a kanmu ko kun ga mun yi nasara kai wani ya sako kawai ku tsare mana nan me zai faru da aka fara yaƙi sai suka ga musulmai sun kore kafirai shikenan sai kawai suka ce to ai yaƙi ya ƙare sun gudu sai abdullahi bin rawaha ne ina ni ya ce musu kai ba ku ji fa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ya ce ko an yi nasara ko mun yi nasara kada mu sauka haka wasu suka ja wasu suka sauka na jin ba wanda suka rage bai wanda suka rage bai kai mutum bakwai ba wasu suka ce sun kai mutum goma su ne suka rage a kan dutse suka ce su kan ba za su sauka ba sauran suka sauka sakamakon saukarsu lokacin khalid dan walid bai musulunta ba sai ya zagayo ta baya to shine fa to a wannan lokacin ne aka tarwata al'ummar musulmi a wajen yaki suka yi aka yi ta kashe wanda za a kashe suka gudu to wannan gudun da suka yi shi wannan sahabi a anas bin nadar to shine yake cewa wannan gudun da suka yi ya ce a filin yaƙi yana cikin filin yaƙi sai ya ce ya ubangiji na ba da uzuri na akan abin da musulmi suka yi na gudu wato Allah ka yafe ya ce kuma ni ma ba ruwana da ba kuma ruwana ina kubuta daga abin da mushrikai suka yi wato na na kashe da haka kawai sai ya afka cikinsu haka ya faɗa cikinsu musulmi na gudu shi kuma yana shiga cikinsu yana ta yaƙi amma mai zai faru saboda sun masa yawa suka kashe shi suka yi ya yi shahada suka daddatsa shi lokacin da aka gama yaƙi ana neman gawakin musulmi da aka same shi an kasa gane shi saboda sara an kasa gane shi sai 'yar uwarsa ce ta gane shi da wato abin nan zanen hannunsa an same shi tsakanin suka da mashi da dugu da takwabi da harbi da kibiya sai da aka samu wurare sun kai tamanin da ɗoriya wato an yi wa mutum raga-raga eh shi ne sai anas yake cewa wannan ayar da allah maɗaukacin sarki ya saukar a kai shi ne da kuma ire-iren shi Allah ya saukar da wani aya ta cikin suratul ahzab yake cewa a cikin mumine akwai mazaje wanda suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi Allah ya ce cikin su akwai wanda ya riga ya bar duniya a cikin su akwai wanda suke nan ba su mutu ba amma ba su canza ba kuma yanda suka yi alƙawarin nan sun tsare alƙawarin da suka yi wa Allah to kun ga wannan alƙawari na kowa ya yi shi yanzu mu ba yaƙi muke ba amma tun da ba yaƙi muke ba ba sai mu yi wani abu ko eh sai mu yi wani abu musulmi ya ce ba wani abu da yake wa musulunci a rayuwarsa kawai ba abin da ya sani sai karan kansa ba wani amfani da kake wa musulunci bai da kyau kuma za ka iya za ka iya mutum zai amfani da kanshi in ka amfani musulunci kanka ka amfana mutum zai amfanar da kai shi da dukiyarsa zai amfanar da kai shi da ƙarfinsa zai ka ga sunan ayyuka din na na kokari da mutum zai yi wanda yake Allah madaukakin sarki in dai an yi don shi ta kuma zai ba da lada kuma duk jihadi na nufin kamar irin ɗaukar nauyin malamai a ƙauyuka su je su karantar da mutane na gina-gina makaranta gina masallaci na ga su ayyuka wanda mutane da za su iya amma suka ga mutum ya rayu gaba daya rayuwarsa shi bai komai ba a komai haka kuma zai gama kuma wani abin ta kai shi gashi da kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi kuma ya zo ya mutu ya basu bai da ma'ana wallahi bai da kowane kawai ɓacewar lissafi na ba ku labarin wani ba Allah ciwo ya kama shi mai kuɗi ne a nan garin ya yi ta yawo asibiti ba magani haka aka dawo da shi ya je jamani ya je indiya ya je haka ya dawo wai da ya dawo shi ne aka zaunar da shi a falo a kan keke aka ebo dala aka zuba a gaban shi yake cewa amma kuɗi ku ji kunya wai kuɗi sun ji kunya wato yana ga tun da yana da kuɗi kawai na ya kamata a ce ya warke tun da gashi nan ta kaga kuma in tafiyar ta zaka za a tafi a barsu shi ya sa mutum ya wa kan shi ta ba haushi a lamnar shira mutum ya tsaya ya ga kamun ya bar duniya mai yayi wanda zai yi tanadi in ya je lahira ma kawai kamar akawun ne ya bude na yana lahira kuma ana ta tura na haka kuma Allah duk abin da kai sai ya biya ka Allah in dai ka yi don shi to zai biya ka alƙawarin Allah ne abinda kawai za ka kiyaye ka yi don shi kawai ka gama komai girmansa komai kankantarsa lalle Allah zai biya ka Allah bai saba alƙawari Allah ka shirya da ku suwa suka kai ma ziyara na? kashin shafima ya ce su kashin shafima sun kai wa alhassan dogo a ziyara shi ne yake cewa shi roƙon da zai yi yana roƙon mutane da kowa da kowa idan akwai wanda ya wale shi ya fi mata shi kuma ya fi mutane ya ce ga shi na yanzu abokansa da ya sani a duniya ba su wuce goma ba wanda suka rage kuma ga shi nan ga kudin amma ba abin da yake jin daɗin sa haka yake damu na? shi ya faɗa ya ce ba abin da yake jin daɗi kuma haka ne ba abin da zai ji daɗi ai ai hatta mu da ka gani yan kamar samari samari ai ma naji kake ai da kai shekara arba'in ka ga tsarka ta kare eh baka san wannan ba wallahi da kai shekara arba'in kwana ake sha amma sauran kwanan ne za ka ji ɗan gangara kana ɗan morewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan na amma da ka shekara arba'in a duniya duk wani more duniya da za ka yi a matsayin na jin daɗi jikinka lafiya ji tsakanin da ka taso ne zuwa shekara arba'in yara samani wanda ba san karatun nan ba su gane shi da kyau na kana arba'in to kayi kwana ne sai gangarowa kuma can ka gama hawa ko yau to in ka kai 40 sai kai kwana saboda daga bayan 40 duk abin da ka sani a jikinka rage karfi yake ba karuwa yake na eh duk abin da ka sani yana raguwa hankali a hankali a hankali duk kana ganin wani kana sannu baba har za ka ci kai ma ana sannu baba na na haka yake ai baka san lokacin ba kai ma da kuwa gari ba ba kai ba zaka ji ana sannu ba ba na saboda kai ma ka zama ba so haka rayuwar take in dai Allah ya ja kwanan mutum haka nan suke eh Allah ya ji kan bai mutu ba murshid na National Mosque Professor Ahmad Said Galadanci su ne farkon waɗanda aka yi kwamitin gina National Mosque da su kwamitin na farko wanda yar addu'a soja yake ciyaman Allah ya ji kansu shi ne yake cewa a cikin kwamitin kuma na ga takardar duk duniya yanzu shi kaɗai ya rage a kwamitin da aka yi na gina national mosque a 'yan kwamiti din shi kaɗai ya rage yanzu a duniya duka ba ko ɗaya wajen kusan su ashirin da tsoriya ya kaga wannan aya ce ha tun da dan adam yake gani to haka da rayuwar take shi yasa mutum yayi abin da zai yi kafin lokaci ya ya kure ko da yana nan bai mutu ba akwai lokacin da ba abin da zai iya eh tsufa ai tsufa Allah ya jarrabu mutane da tsufa jarabawa ce shi kai shi in akwai za ka ga an kai matsayin da ba abin da za a iya to ba abin da ke yake sa a mori tsufa sai addini mutu yana da addini bai da matsala in ya ce yana karatun kurani bai da matsala eh za ka ga tsoho ba abin da yake morewa kamar karatun kurani na shi har sai a wuni a kwana ma ya manta bai san ma an wuni ba bai san an kwana ba saboda yana da abin da yake shagaltar da shi amma a ce tsoho ya tsufa a duniyar nan bai iya karatun qur'ani ba baya azkar ai akwai aiki shi za ka jira ta dirma ajar na abin da iya ce in gwagwalwar ta juya abin da ta saba a shi za ta yi Allah ya kiyaye to tambayar da ya a ai ban gama ba ya tambaya na ya ce wannan neman gafara da ya yi misali in akwai zakka da bai fitar ba yaya to in akwai zakka da fitar ba ya sani gara ya fitar ina nuhu abin da ya fi shi ne ya fitar shi ake haƙƙin Allah shi ma Allah bai bari sai dai idan mutum ya shiga bayan da iya babu na kaga babu wani abu ne daban sai mutum ya ci neman gafara Allah amma in har akwai to ya fitar in kuma misali ya san cewa misali shekara kaza ban fitar ba to sai ya ya kimanta sannan ya nemi gafara Allah wasu malama suka ce ma har ya bayar da oba na yanda yake jin in Allah ya yarda an yi kwabari misali a ce mutum yana ta tunanin ya kamata na fitar dubu ashirin ne ko dubu talatin ko kawai sai ya fitar da hamsin ai kun gane yadda kawai yana ga lalle ya kara na eh baya ma kokonton maganan ya rage sai dai shine ma inda za a biyo ciko zai biyo ciko amma ya zan babu kuma kaga larura ta shiga sai dai a yi ta neman gafara Allah a fitar masa a madadinsa? ok misali abokai? eh a sai da su ba shi ya fitar misali ya ce misali mutum ne yana ana bin shi zaka misali bai da shi amma yana da amine sai suka ce za su iya fitar masa na ce ayyar mai sauƙi sai su ba shi nan ne ya zama mallakarsa shi zaka ana yi da mallaka ne abinda kake da shi eh da haka in suna sani ya fitar ne sai su bashi sai to gashi da abin da yasa baka fitar ba karshe yanzu kuma an mai da kai ne shi na da haka sai ka ka gyara abin da zaka gyara inda haƙoƙi na mutane eh sai a mai da su yana cikin addu'ar da mutum ya kamata ya dage yana yi ko cikin sujjada cewa Allah kar ya samu mutu da haƙƙin kowa akan mu eh Allah ya sa kamu mu mutu duk haƙƙin mutane mu bayar da su wannan yana cikin abin da ke sa mutum ya ya zauna lafiya a lahira ba a ki ko a kai shi
in ya tashi zai gyara sai a ce ai na gwamnati a'a ya gyara zai samu lada kaga wannan tunanin kayan gwamnati ne wannan wani irin tunani ne aka samu na mara kyau ba ba ba daidai bane kun ga yana cikin matsalar Najeriya gaba daya mu mun dauki kayan gwamnati to kayan gwamnati na waye ba kayan ka bane na jama'a ne shine ai ai yana daga cikin rashin hankali da muke yi idan ana zanga-zanga a yi tafasa traffic light a yi ta kayan wasan ai kan da ka cuta na shi gwamnatin nan da waɗanda suke gwamnatin nan gobe hawa su ba ne na me yawa kai ne ko ɗanka ko yayanka gobe ta haka gwamnatin nan kayan al'umma ne ba kayan wani mutum ba ne da haka misali idan gwamnati ta yi abu ka gyara shi za ka samu lada na idan misali gwamnati ta yi gada sai ta ɓalle kana da hali sai ka zo ka gyara mutane a wuta lafiya Allah zai baka lada a a famfo ne ya karye ka gyara za ka samu lada ba na nufin wai don wani ta yi ba kai abin da kai Allah zai baka ladan ka za ka ce ya gyara in ya gyara da Allah zai samu lada to amma banda su ma bohal ya lalace kuna ibar ruwa an gyara muku na na wani irin gwari ne wani na na na wani irin jizi a yi na to kuma ba babu ruwa ya gyara ya ce musu ba na shi bane na gwamnati ne amma ya gyara الله يسوي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام عليكم